الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم ها ولك يا مؤين yau mun zo karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin wannan rana ta laraba kenan da muke 23 ko da hudu 24 ga watan ramadana na shekara ta 1445 daga hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam inda muke cikin wannan sura suratul ra'ad kuma insha Allah mun yi ayoyi bakwai a cikin ta yau za mu tashi kan aya ta takwas da yake cewa Allahu ya alamu
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال to ubangiji tabaraka wata'ala ya ce Allahu Allah ya alamu ma ta hamilu kullu unsa shine ya san abin da duk wata mace take ɗauke da shi a cikinta wato macen ko ta mutum ce ko toninsa dukkan dabbobi da wayanda suke a sama da kwari da na ƙarƙashin ruwa da wayanda abin da yake kunshi a cikin matansu to Allah tabaraka ta'ala ya san shi ba kuma sanin irin naka ba domin zai yi misali Allah ya san suwaye da wadawa a cikin masallacin nan ta yi kai ma ka sani to ba ku tara sani da Allah ba domin shi sanin Allah ba mujimali ba ne mufassalan yawa shi abin da yake cikin dama mafatihul gaibi ne hamsin an gane suna nan kunshe fi kaulin lahi ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala a cikin ƙarshen sajida da yake cewa wannan inna Allah inda hu ilmu sa'a wa yunazzilu gaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tajid nafsin ma za ta kasibu gadan wa ma tajid nafsin bi ayi ardin tamutu wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala mafatihul gaibi kenan hamsin guda biyar ga sunan Allah ya wato sanin waɗannan yana gurinsa tabaraka wa ta'ala idan shi kuma Allah wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayan da za a dan adam ya rika wani abu daga sanin Allah sai da abin da ya nufa din ilimi baki ɗaya na sani da abin da ake cewa ma'aiki ya san gaibu ko bai san gaibu ko suna abin nan suna ta to ai bai ma san komai ba zahirin ma bai sani ba ilimin gabaki ɗaya gurin Allah yake shi Allah ne da shi yana da Allah ne tabaraka wa ta'ala an gane saboda haka nan shi ne mai masa madadi shi ke buɗe masa shi ke masa komai da alayhi salatu rabbi wa salamu saboda haka cewar ka yi sukanin ka gano abin da yake ciki baka tara sani da Allah ba domin me shi ya san zakarin ne an unsa wahidu ne ko muta'addidu ya san shaƙiyin ne au sa'idu ya san akhlaƙunsa ya san ajalinsa iya rayuwarsa a duniya ya san mintunansa ya san bakin iyakar arzikinsa yawwa duk abin da zai ci habbatan habbatan habbatan ta shinkafa ko ta dawa ko ta masara ya san iyakarsa abin da zai sha lita nawa na ruwa zai sha kamun ya mutu ya sani numfashi no kai ka san wannan numfashi da zai ja wanda zai ja ya fitar ya san adadin sa lambar tana nan a rubuce a lauhul mahfuz kuma ka ce kuma ka ce ai yanzu duk wannan ba labari ba duk gashi an san me ka sani ai ka san komai ba kun ga da sanin Allah sannan dukkan zarratun wujudin sa baki daya kowane sel na jikinsa Allah ya san shi a nan tirabi yawwa alam tiradi an Allah ya san shi ya san kuma rayuwarsa ya san inda ya fito ya san inda zai koma saboda haka Allah shi ya san ma tamilu kullu unsa wahidun aw muta'addidun ko ɗaya ne ko kiddiga ne yan biyu ne yan uku ne yan nawa ne ya hasani wa gairu zalika da wannan wannan ma abin da bai faɗa ba na daga al'amura kamar irin abubuwan da muka faɗa dinnan ba ka san shaƙawarsa ko sa'adarsa ba ko arzikinsa ko menene ba ka san shi ya sani wa ma tagidul arhamu da abin da wato mahaifa take tauye shi tankusu kenan take tauye shi min muddatul hamli na daga muddat ciki an gane ta yiwu gashi a cikin muddatul haml da aka muta arafi wanda yake aka saba da shi shine wata tara sai zamana kuma wato ta fito da abin da yake cikin ta kamun cikar wannan mudda yawa ko ta fito da shi kamun cikar halittarsa an gane ya zamana ta barar da shi kenan mata gidul arhamu wa mata zdadu ko kuma abin da za ta dora akan muddatul hamlin ya zama na cewa ta dora akan na mata zdadu minu gina amin muddatul hamlin wani sai ya zauna a cikin ya fice wata tara ya fice wata goma ya fice shekara wani ma ya shekaru a ciki yana nan kuma a cikin ko ba haka ba to duk Allah ya san shi wa kullu shay'in duk abin da ka sani inda hu a gurin Allah bi miqdar yana da awansa an riga an auna shi an tsara shi kawai setawa ne ya seta shi tiriyan tiriyan duk abin da ka sani kullu shay'in inda hudini kidari ba wani abu da wai da yake kawai gashi nan a wargaje kawai yanda ya fara ta babu abin da Allah bai kullu shay'in wato kaddarna hu takdira mun gwada shi mun auna shi aunawa an ba Allah wallazi kaddara fahada an gane ubangiji shi ya auna duk abin da yake zai same ka da abin da za ka rusku da shi sai kuma ya fita ka hada ya fita ka zuwa ga wannan abin da ya auna ya riga ya auna maka din an gane shi ya fita ka in gangane ka samu kuɗi kai waye kai kaza kaza kaza shi ne tun farko ya dora ka wata kila kai ba ma wannan zatan a cikin ranka ga inda za ka je a sai sai ta kai shirya hanyar tiriyan tiriyan wata kila kai kana ganin ma dabaru ne kai a cikin gurin inda ma wuce tuwa ala ilimin indi ka san wani haka yake cewa in zuba da mun yi ilimin nan ba ina za mu samu kaza kaza waye da shi ne kake yi wannan yawa bi miki darin Allah ya riga ya auna shi wa ma kaddarar rahmanu ya ci bi sur'ati an gani to haka ne yake wa ma ta gidan rahama ma ta zado kullu shayin inda wani mai gidarin bi kadarin wa haddi komai yana da gwargwadonsa da haddin zama komai zubar ruwan sama Allah ya san lita nawa ne zai zuba dugu nawa ne zai zuba a aure shi da nan alawar mafuzu ba zai da ƙara komai ba zai rage komai ba an gani la ya tajawazuhu alimul gaibi wa shahadati masanin abin da ya buya gare ku da abin da ya bayyana gare ku ma gaba wa ma shuhida abin da ya buya da abin da ake gani kenan tare da cewa wannan zancen ka ne kai da ake magana da kai muhadari amma shi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu gaibi wa shahadatu ya haraba a babu wannan a wurin Allah to amma tun da kai yake magana dan adam a gurinka akwai gaibu da shahada ko suna da bambanci yanzu baka san waye a bayanka ba baka san me ake a bayanka ba ka gaibin ka kenan nan ga shi gaban ka da kake kallo shahada ka to shi ya san gaban naka da bayanka ya san cikin ka da banka ya san da can ɗinka da nan gaban ka kuma kamun samuwa ka da bayan ƙarewa ka shi alimul gaibi wa shahadati yawa wa alamu ilmal yawmi wal amsi qablahu walakin ni an ilmi ma fi gadin an yi sha'iri bai san me gobe ba to shi Allah ya san shi shi a gurin sa babu gobe a gurin Allah tabaraka wa ta'ala a takaice ke shi Allah al'anu da'imu kullum da yau ne kuma yanzu ne Allah zaga gane shi ba wani wani to ai gobe ma'ana an rana ta faɗo ga kwato ai Allah ba kwana yake ba yawa dan yanzu misali gobe 25 ga ba za a ce Allah ya kwana ɗaya ba shi yana nan al'anu da'im ko yawa da da tambayi shehu aka tambayi shehu aka ce wai shehu menene azalul azali da abadul abadi dinnan me hakikar abin nan su watan wani ne ko yake tambaye shi ibrahim wannan abin nan sai ya ce ai yau ce ita ce azalul azali ita ce abadul abadi yau dinnan ita ce azal ita dai na tunanin shekara miliyan ta da dishin ne kake ba wani magana wani shekara miliyan yau ce tun da zamani yake bai taba fita daga yau ba bai kuma taba fita daga yanzu ba a yanzu ake da'ima ba jiya ba gobe yau ce kawai aito wannan kuma layi ne daban an gane zarafin ɗaya ne tak saboda haka ba baka san a gobe ba ko ba haka ba yawa to shi ba ma goben a gurinsa yawa amma dai tun da ya yi magana da kai kai ka san gobe saboda haka shi ma ya zancen gobe tabaraka ta'ala inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada a gurin ka kenan yawa alimul ghaibi shahadati a gurin ka kenan shi yasa zancen Allah kullun tanazzuli ne kai ma kuma kana yi tanazzulin kana koyi da shi yaron nan in ka zo da shi nan duk wata mu'amala da za ku yi da shi da zancen da za ku yi da shi nasa kake ba naka kake yi ba yawwa in ka je can gida ita ma uwarsa nata zancen za ka yi mata ba naka ba inda rigima take idan kai mata naka zancen to za ka fitina a gida duk rigimar da ake yi mushkilarsa naka zancen kake mata ba naka ba nata ba mukamin ka kake zama akai ba sakkowa kake ka zo na kan mukamin ka ba in kuma baka zo kan mukamin ta ba to dole za a yi rigima dole za a yi rigima ba kuma za a samu daidaito a fahimci juna ba alkabiru Allah shi ne babba al'azimu kenan eh mai girman siffofi wanda kowa a gurinsa karami ne tabaraka wa ta'ala kowa kullu kabirin inda hula ta giru kowa a gurinsa karami ne shi kadai shine alkabiru wanda in yi tajalli ba ma kowa an gane almuta'ali shi ne kuma mai jin ɗaukaka ala halƙihi a bisa halittarsa bilƙahari saboda siyarin jayin su ga baki ɗaya ba wanda ya zai wani motsi sai da shi biliyari wa duni ha a cikin faɗe kenan muta'ali ko muta'ali duk ba laifi amma dai to a rubutu ma ana sata yar masu satu yawa ba a sata a rubutu ko yawa amma a baki za ka iya faɗarta ko muta'ali ko muta'ali yawa ka gani wa kafa na wasu nan duka ga baki ɗaya sawa'un minku sawa'un minkum man sawwar qawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وبنجي تبارك وتعالى يجي sawa'un minkum mana sarral qawla wa man jahara bi mana sarral qawla wanda ya rufe zancensa wa man jahara bi da wanda ya bayyana da zancen nasa sawa'un duk daidai ne a gurin Allah ba tabaraka ta'ala ba wani ko asirta ko bayyana wa a gurin sa wa man huwa mustahsin bil layli da wanda yake daga cikin ku mai boyuwa a cikin duhun dare bi zalamihi kenan wa saribun bin nahari da mai fitowa bayyana ga shi ne ya fito ƙarni ya kama hanya da rana kasa an gani ɗaya ne ba bambanci a gurin Allah zahi shi ne salibin bin na hada ai zahibun bi zahabihi fi turbihi wato abin da suke cewa saribu da saran gari ya waye sangara mutum su larabawa galibin su makiyaya ne akwai ƙabilun larabawan da galibi dukiya gurin su kayan kiwo ne to shi abin da ake kiwo garke na kiwo shine sirbu sirbu to mai fitowa da kiwonsa babu wanda ya fi shi zuhuri dan kai kaɗai da zaka iya zuwa ka wuce ko ba ganka ba amma wanda ya koro raƙumansa wannan ya fi kowa zuhuri dole in ya wuce a gan shi saribin bin nahari da rana kata wanda ya fito ya kama hanya da shi da wanda ya laɗe a cikin duhun dare uwa ɗaya uba ɗaya a manfa a gurin Allah an gane zahirin bi zahabi fi sirbihi ai ɗari iyi bin nahari tafi a cikin tabarjinsa da rana lahu mu'aqibatun domin yana da masu mayewa a cikin ku lahu wato wato mu'aqibatun masu mayewa sun tabbata ga mutum a cikin ku kai da saribu din da shi mustakhafin din dukkan su suna da masu maiwa mala'ikatun kenan ta atake buhu su ne mala'iku da suke karɓe ɗeniyarsa an gane ta take buhu wannan su karɓa wayannan kuma su karɓa sai ba kama san ana yi ba su goma goma ne kai kadai da halitta Allah ba mu yawan mala'iku duk halitta Allah kuma ya lauji buka illa huwa su goma ne kai kadai a leban kama mutum biyu ne mala'iku biyu ne kai daidai leban ka babban aikin su wannan kiyayewa da salati ga manzon Allah suna annabi hidima suna karbar wannan abubuwan sauran shi ne babban aikinsu a nan su kuma waɗannan mala'iku akwai haka suke goma ne a yabe da kai suna fara aiki a kanka daga subahi zuwa la'asar su yi wasu kuma su zo su masu mai can da yake cewa ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun billaili wa mala'ikatun bin nahari wa yastami'una fi salatin subhi wal asri aw kama qala alaihi salatu wassalam da asuba da la'asar suna haduwa wa'annan mala'iku wannan za su koma ga ubangiji su wannan kuma sun zo sai su handin oba shikenan ba wani abu ne mu'aqibatu ne na mutum wanda suke karbi diniya min bane dai a gaba gare shi akwai su min harfi da baya gare shi suna nan suna da da shi ya fa zuna hu suna kiwon sa min amrin lahi daga umarnin Allah Allah ne musu umarni ai da amrihi kenan da horonsa anil jinni wa gairihim su suke ba shi kariya daga dukkan abin da zai cutar da shi na daga jinnu da wasunsu an gane na daga jinnu da wasunsu wayannan mala'ikun su suke ba da kariya wani abu zai taho ya fada idanka faf sai ka ka rufe idan ba tare da ma ka gan shi ba ko ganin sa kake ai ba gan shi ba faf sai ka rufe idan mala'iku ne an gane duk su suke wannan aikin inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin Allah fa baya canza abin da yake ga mutane la yaslubuhum ni'matahu baya sance musu ni'imarsa ni'imar nan ta lafiya ce da zaman lafiya da wadata da arha arhar abu an gane da wato zama na daraja na kima na mutunci na kunya na wane ne an gane Allah ya shimfiɗa musu rayuwa mai daɗi mai sauƙi to Allah ba zai canza wannan ba ta yi gaggi ruma da an fusim har sai sun canza abin da yake kawunan su kuma min alhalati na hali aljamilati bil ma'asiyati idan suka canza mummuna suka canza keke suka koma mummuna to ba shakka za a ga canji hakan nan wannan haka hukuncin Allah ne kaddararsa ce la mubaddil li kalimati bayan da za a yi muna rashin kirki kuma sannan mu sa rai wai mu gani kyau ba zai yiwu ba dole ne in kai rashin kirki kamar lazimin ne jan juna suke lazimi da malzumi malam ka gane jan juna suke in ka canza wannan ka ga wannan sai sa wani lokacin so da yawa mai ta addu'a ana sakoki ana waye kaza Allah ya sa ai kaza sai ba zai to kuma kawai ga musibar da ya karuwa take to me yasa haka Allah ya daina karba addu'a ne ya riga ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim aiki za ku aiki za ku sannan sai yadullahi ya shigo cikin abu yadullahi ma aljama'a amma bayan da za a yi haka nan kowa ba da gaske yake ba shine zaman mai ya mushkilan mutuna da tabi'i da matubuli la yughayyiru ma bi qaumin hatta ya riga ya ba ku kaga wannan wata formula ce la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma ku koma cikin kanku tukunna an gane inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim min al-halati jamilati bima sayyidu wa idza arada Allah bi qawmin su'a idan Allah kuma ya nufi wani abu mummuna wani abu wanda yake na akasi kamar azabtarwa ya riga ya nufe shi salamu radda lahu su wannan yan gadin mala'ikun wanda za a kuma ba su sani ba to ai Allah ya fi su kusa da bawansa ya fi su kuma garaje ta san mala'ika haske ne saboda haka karfin tafiyar haske yake yi ta san tafiyar haske kuwa tashin hankali ne tafiyar haske yana tafiyar kaman misali wato a cikin sakan daya haske yana gudun kaman a cikin sakan daya ya kai kimanin wato mita tiriliyon goma sha takwas ga misali a cikin sakan daya mita kamar tiriliyon goma sha takwas yana gudun haka su kuma da haske ne kuma hasken ma irin nasu saboda kaga dai garaje dai duk to amma Allah ya fi su sauri shi kuma saboda haka in yi nufi wani abin kamun su cimma gurin su bashi kariya ya zartar da abin ya riga su cimma gurin Allah ta ka gane shi yasa ga mala'ikun da kuma ya sa wata ya ka fita akan babur wani abin da suke ta bada kariya sai ya fada idan ka kwaro ne ka shiga masifa ba yanda za ka yi ba yanda za ka yi wai za a radar lahu bi kaumin su an fala marar da lahu ba yanda za a yi wannan abin a juyar da shi ne mu'akibati daga su wannan mala'iku wala gairu ha ko wani mu'akibati a ce wata kila ko rigakafi kowa duk ba zai amfani ba in dai Allah ya nufu wa ma lahum min Allah min dunihi min wal su mutane ba su da wani majibanci mataimaki ba Allah ba idan ya nufu su da wani abu wanda yake su ne saboda haka sai shi dole huwa allazi هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبغ الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسئ كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وبنجي تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق وانا شيني سوفا زي شو الجمع على الله تعالى سو أكي باوا أدوري شرع الله أنغاني ya tattara gabaki ɗaya da sa ransa da shayinsa da dubansa da abin ya koma wa Allah duk abin da kake da shi to Allah ya fi kusanci da kai da wannan abin ya fi sardana kuma shi ne mai komai kawai abin saboda haka in za ka ji tsoronsa in za ka sa rai sa rai a gurinsa in za ka nemi wani abu nema a gurinsa in za ka yi wani abu yi dan shi saboda wani zai da wani abu kuma ba zai iya zuwa maka da abin da zai zo ma da shi ba an gane to shi ne abin nan ɗaya to duk jam'i kenan alallahi ta'ala yana daga cikin babban makasadin qur'ani aljamu alallahi aljamu alallahi huwa allazi yurikumul barqa Allah shine yake nuna muku walqiya danni khawfan lil musafirin min as-sawaiqi kana ganin wal din nan ka san gona babansa shine me tsawa yawa tare suke da walqiyar da tsawar tare suke to amma haske ya fi sauci gudu dalili kenan amma tare suke fitowa to amma shi haske ya fi sauci gudu shi yasa sai ya zo inda zai zo ya wuce magurin sannan zai gaji kuma rugugugu tare suka taho wuce shi ta yi to saboda haka amma hikimar ubangiji ce wannan yana nuna abin saboda ka shiga taitayinka ba ka san wace iri ba ce sai ka shiga shi ne khaufa ka shiga taitayinka duk mai hankali in ya gawa to ya kamata ya tsanci birki yawa ya nutsu tukunna an gane khaufan lil musafir na min sawaiki ga wayanda suke matafiya min sawaiki daga tsawar waki da muke cewa arabu wata ma'an lil muqimi fil madari kai kuma da kake zaune a gida sai ka yi shanyoyi ko ba haka ba ko ka zo kai shimfiɗa za ka huta in ka ga waddin nan maimakon kawai sai dai tsu ya zubo ma da ruwa ai kaga dai ya ma da ya ce ga nan fa ka gani saboda haka kuma sai kai aiki da hankali yawa zai yi yanzu ruwa ya zo shi ne masu kawo labari ne wani shi'u Allah shi ne ke kagar a sahaba giragizai a sikala masu nauyi saboda Allah kaɗai san mita miliyan nawa na ruwa suke ɗauke da shi su wannan to babu su yanzu nan zai kage su e yunshi'u kenan yawa yunshi'u sahabat sikala kenan to shi ne za a ga a cikin babu mu'jiza ana zuwa ya rasu lullah sallallahu halakatul mawashi wa halakal kura wa halakal ka roƙa mana Allah ya kawo mana ba ko yanzu yanzu nan yana daga hannu ya gaya wa Allah ana sai ce gabaki ɗaya garin tangaran muke rana ba abin nan ya ce ana gani sai na ga wata girgije kawai ta zo kamar zubanya ta ne wa madina haka ta ne wa madina haka ta ne wa madina haka na ta tattare ta haɗe guri ɗaya ai kamun ka ci bai sako da hannun nasa ba sai ga ruwa sha yana zuba an gane eh to an yi haka an yi haka da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya fita din ma ya roƙon ruwa saboda haka ana yi mutane da kyar suka koma gida a guje ana abin nan manzo Allah ya yi dariya yace ina ma Abu Dalib na nan eh saboda yawwa yace wa zai ga mana zancansa sai da shi ma'aiki baya waka kuma da waka yi wa manzo Allah ya ce wa zai gaya masa shi to dan a kasan ɗaya fi kowa kiyayewa da da manaƙibin babansa ko ba wanda ya tuno sai sai dina ali ya ce ya rasu da la'ila Allah ka turi da ƙaulahu wa abu yadda yusuf kalgama mu zuwa gini ce kowa waka nan can kenan farin balarabi abu yadda yusuf kalgama mu bi waje yawwa wanda da alfarmarsa ake neman girgi ya zo da ruwa yanzu kwan rangi to ka gani saboda haka kaga mu'jiza ce wannan ake to kudura da mu'jiza dama tare suke a tafi an gane mhm wani sulu sawai ka ko shi kenan warra haka ne wani shi saba wani sabbihun ra'adu haka nan shi kuma tsawa huwa malakun muwakkalin bis sahabi shi ne mala'ikan da aka wakilta da shi wannan girgije ya su ƙuhu yake kora shi to shi ne yake tasbihi ga Allah mulka bisan bihamdi yana mai cuɗanya tasbihin nan da godiya ga Allah yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi da azim hakan ne yake da bayani an gane to wa wa yusabbihu malaikatu hakan nan mala'iku ma su ma suna tasbihi min kifati don shayin ubangijinsu ta baraka wa ta'ala eh shi Allah in aka ji tsoronsa to ambace shi eh ambace shi a yi ju'ari shi ne a ɗaga murya da zikiri eh ne yake jafa ilai ta ji aruna ɗin to a yi ju'ari ilallahi ta'ala in aka tsorace shi abinda mutanen annabi Yunus suka yi kenan Allah ya kubutar da su abinda ba ba al'ad ba al'adar ta ba kuma yi a wannan lokacin bai saba yin hakan nan an gane to min shi bati ai Allah kenan wai rusulu sawaika yake turo musu da tsawar waki wa hiya narun takhruju min sahabi ita ce wuta ce take fita daga gidan wannan dukkan zancen malaman tafsiri ne abinda shi imamu suyuti ya zaba yake abin nan sun ce ra'adun nan mala'ika ne wanda shi ke kora wannan girgijen zuwa inda Allah ya tura shi za a je a yi wan a can an gane to shine mai korawa shine ra'adu din yana tafe yana tasbihi ga Allah yana tafe yana tasbihi ga Allah yana tafe yana tasbihi ga Allah to wasu kuma suna cewa a wannan ra'adu din wannan tsawar kamar haduwa ce ta wani abubuwa a cikin wato kamar na wannan hasken su suke bada Allahu alam da Allah shi ne masani don abin da aka ce tafsiri ne shi tafsiri fasaku ne da shi fasaku ne da shi don wancan Allah ba wanda ya kwankwance ce ga iyakacinsa in gane wani sulu sawaye yana aiko da tsawar waki wa yana rin takharji min sahabi shine wato abin nan wuta da take fita daga wannan girgije fa yusibu biha man yasha ya samu wanda ya nufa da ita ita ce muke cewa ya sunanta ne wannan ko arabi ne ko muke fada ko yawa ita ce eh to yi kenan ko kwaran kwatsan ko arabi da ita ana ce mata in aka jeho ta yanzu yanzu nan za ta tsarga mutum ta tarwatsa shi a gani fatuhure ko sai ta kona shi nazala fi rajulin bu'ita ba'atha ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam man yad'uhu wannan ya so kana cin haƙin wani mutum wani irin bala'in wato jabberi ne daguti mai jin kansa mai jin rika azzalimi da gaske aka aika ana kiransa zuwa ga musulunci faƙala man rasulullahi wa mallahu da baki ɗaya ma menene rasulullahi menene Allah an gane ba wai shi wato ba wai manillahu ba a'a mallahu menene Allah kasa wannan tambayar ba ta da amsa mallahu menene Allah ba ta da amsa duniya da lahira kuwa da yake fir'auna shaitani ne irin wannan yawa annabi Musa ai yace ma rabbul alamina in dai tambaya ce da ma to ba ta da amsa zati dai to ai abin da yasa ita ma mahiyar take nema mahiyatu zati kaga ga wannan ba zai sani ba ila abadul abidina yawa saboda haka menene Allah sai dai wane ne Allah shi yasa shi ma duk amsoshin da Annabi Musa ya bayar a cikin kala tara da kuke fada kala tara ai duk amsar man ne ba amsar ma bane kala tara wa zai kawo mana su ko kai da kawo eh maganin fasaha ko ana fasaha da su ana koyon fasaha mallahu yace amin zahabin huwa am tiddatin kaga ma hiya kenan na zinari ne ko na azurfa amnu hasu ko ku a'a na farin karfe ne fannin zalar biyu sa'i katun suna cikin haka sun ta fama da shi an ta fama da shi da ya wata ka tobar ya mulkino da ita shi ma su yi din bai faɗe ta ba da ya mulkino an nan take wata tsawa ta zo an gane ba za a bar bikihifi ra'asi sai ta tafi da kokon kansa sai ga kokolon a ƙasa wahum ai su kafirai jajin na fillahi suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin lamarin Allah wa huwa shadidul mihal Allah ko mai tsananin karfi ne mai tsananin dubara ne mai tsananin iyawa ne tabaraka wa ta'ala al-quwwatu aw al-akhaz kamun sa inna akhadahu aliman shadid yawa lahu ta'ala da'watul haqi kalma ta gaske kalmar gaske wanda ya isa yi ta kalmar haƙo ta Allah ce shi kadai domin me wahiya la ilaha illallah kaga wannan kalmar to ta su ce ita ce musalla ala duk abin da zaka siffanta Allah da shi yana bayan la ilaha illallah zai ce wato kanan da za alamatar imani don haka ita kadai ce kofa ta shigowa daga tawaye ga Allah zuwa miƙa wuya ga Allah daga kafirci zuwa musulunci daga duhu zuwa haske ko ba ɗaya ce ita ce la ilaha illallah ba wata wadda za a karɓa sai ita kuma kasan tana da adilatu ha shine Muhammadu Rasulullahi an gane to saboda haka nan abin da yasa ce la ilaha illallah saboda ita ce kalmar da dukkan annabawa tun daga farkon halitta har ƙarshe suka haɗa kai la ilaha illallah yawwa saboda haka wannan ita ita ce da'awatul haƙi to ta sace tabaraka wa ta'ala shi kadai ita ce kuma kadai kalmar da ake shigowa da ita cikin musulunci cikin sallama wa ubangiji yanda imam bukhari yayi babi guda yace babun idza qala al mushriku inda al maut la ilaha illallah da mutum zai shekara 80 yana bauta gunki malam yau zai mutu yau ya ce la ilaha illallah tamfau ya shiga duk kalmar da ka sani ba wacce za ta wannan aikin sai la ilaha illallah kuma ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa al-imanu bid'un wa sab'una shu'bata shi imani gaba ne da shi kaman jiki ne gaba ne da shi 70 da tsirari ko wata ruwa 60 da tsirari an gane sai ce a alaha ƙoƙuwar gabar imani wanda kaman ne za a ce kenan kaman ƙoƙon kan imani ko gadon bayan imani to shine ƙaunu la ilaha illallah ƙaunu la ilaha illallah wannan shine ƙoƙuwar ginshikin imani duk abin da yake ba wannan mutum zai biyo baya ya ragiya watakila akwai su hanci akwai su hannu an gane yau ne mutum da kwakwayyen hanci wani abin ya tafi da hanci amma yana rayuwa da yan kafar yana tana shiga tana fita ko kai baka taba gani ba to ana yi an gane a gutsura kafan mutum ya rayu a gutsura hannun mutum ya rayu a gutsura yana kafaɗan wani ma ba kafafuwan ba kawunan gaba ɗaya. babu hannuwan gaba ɗaya sai gundulmin sa gashi na amma kai ba shi ya sa malamai suka ce idan da za a tsinci kan mutum abin nan wato kafan mutum da hannunsa ba a ce Allahu akbar shi wani ya rasu ba ku ce za ku sallace su sai kun gama sai ku gan shi kuma gashi ne ya tukaro irin abin da ya taho ko an turo shi a gidi amma in ku ga kan zaidu Allah ya ji kansa sai a sallace shi yawa sai a sallace shi kawai to haka la ilaha illallah ta shine kuma arzikin da Allah ya mana mutanen mu hanyar nan tamu khususan hanyar mu ta shehu baiwa ce da Allah ya mana zalika min fadlillahi alaina ko ka ko za mu faɗa ba duk inda ka sani dawa'iful muslimina babu inda la ilaha illallah ta kafa wato sansani sai kwatan la ilaha illallah irin sai cikin tijaniya a nan take kuma kaulu aka ce haɗin la ilaha illallah dan haka sai ka gani ba sa aiki da ita to kaulu manzo Allah yake ala ya hali ka gani ya rada fada kaulu la ilaha haɗin la ilaha illallah ba kamar ta kokuwa kenan wallahi malin yawancin yaran mu da ita suke buɗe baki yawa saboda ita suke ji kullum ita suke saba da ita kullum ita suke wane ne kullum la ilaha illallah saboda haka tun matakin farko ma ashe a nan aka je kokowar imani daga nan kuma yana dora kaga alhamdulillah wannan ba karamin fadda bace daga Allah sai a rike da kyau wallazina yad'una min dunihi wa'anda suke bautar wani Allah bitta'i wal ya'i kenan ai gairahu suke bautar wani Allah wa humul asnamu to la yatajibuna lahum bi shay ba za su karba musu bautar su da komai ba ya dalibuna hu da suke neman sa abinda suke nema a gurin su to in dai kana bautar abu wani abu kake nema a gurin sa to ba za su samu komai ba a gurin su la yatajibuna lahum bi shay illa illa tijabatan sai ko in ma za su amsa musu bautar sai dai amsawa kas tijabati ba su dikaffaihi kan ma irin amsawar ruwa ga wanda ya shimfiɗa hannunsa bakin rijiya ka zo ruwa ruwa ta hona sha ruwa kake watsa ga neman watsa ka ga dai wannan dai ka zama yayi sun za ka tsarata kuma ƙarshe ka fashe da kuka kenan ka ba su dukkan irin ma'i wai zai ya bulu ga fawo kana ta kiransa ruwa ruwa ta hoton kai ko ba sahibar zikirin ba ta sani to shi yana kira ruwa ya kuma lamarin Allah ne shari'a agirmi ne ba duk zurfin rijiya hannu zai sa yadda ka zara da wannan kuma kalamar to kai sai ba zikir ne ai ba kai bane ka gani kuma irin su nawa ka zani a duniya ka gani an ji shi a ci ba hatan bai sai ki ci tuwon sharu hannun na ka tsayi yake kara wani saboda wanda rufe gina shi a tiko ayin da ka san rantarsa haka ta yi sai da shi kuma ba inda yake sai ya sha ruwa irin kamar nan ɗin wannan rijiyar ta gidan shi zikiri ba inna la la la la la ana tafi ana zikiri nan kawai yana zuwa shi nan an kawo koko kawai sai ɗebo ruwa kenan sha abin to wannan wani lamari ne na Allah an gane shi kaga Allah ya kira amma su wayancin la yastajibu lahum bi shay illa ka bazi ka fahi ila al-ma'i ai ala shafirin bi a bakin rijiya ya du'uhu yana kiran ruwa ne fi duka fa wai dan ya je bakin sa birtifa'ihi min al-bi'r ilayhi ya dago daga rijiya ya je bakin sa ma huwa bi baligi ai kai ma ka san ba zai je masan ba kuwa ba zai je fahu bakin nasa ba abadan har abada faka zalika ma hum bi mustajibin lam hakan nan wannan gumaka da suke kama mun Allah musu kira suna bautar su ne musu jira to ba za su amsa musu ba har abada wa ma du'aul kafirina addu'ar kafirai ko ibadar kafirai shi yasa yace ibadatuhum al-aslama aw haqiqatu du'ai ko addu'ar Allah yake nufi anan ko kuma ibadar su yake nufi bata zama ba illa fi dalalin face su a cikin tozarta sun tuzartar da lokacin sun bata ibada sun aji ta ba a mahallinta ba walillahi ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال to ubangi tabaraka wa ta'ala ya ce wallahi zidu man fi samawati wal ardi wanda di yake cikin sammai da ƙasa man aqili kenan ko to yana sujada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala tsawa'an kamar yanzu mu'minai mala'iku da mu'minan aljanu da mutane suna sujada ne tsawa'an jira kake yanke a zahar ta yi ka tashi kai wa Allah sujada wannan babu baiwar da Allah zai maka da take wannan wallahi tallahi jira kake kawai dawa kai ka yadda ka bi wa karham haka na akwai wanda suke akan dole shi ne nan mafasir ya ce kal munafiki na kawan munafiqa wa man ukriha bi sayfi da wanda aka tsare shi da takobi an gane wa yazidu zalaluhum inuwoyin su ma suna sujada ga Allah to yanzu duk abin kan kai sujada ita ma ino ka za ta yi ko ba komai amma baka san wani abu ba bilguduwi a cikin wakacin safiya da jijjifi ke nan wal'asar da maraice shine a shaya an gane shi sa gudu din ya ce bukari wato safiyoyi ke nan wal'asar maraice da yawa an gane kun قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواهد القهار تقول فتقرس يا رسول الله ka gaya wa mutanen ka ce man rabu samawati lardi wane ne ubangijin sammai da ƙasa kul sake gaya musu ka ce Allahu ne bai wa kanka amsa illan ya kuluhu idan ba su faɗe shi ba domin la jawaba gairu ba wani jawabi wani Allah ba wane ne mahalicin sammai da ƙasa kowa dole ya shiru Allah shi ne mahalicin sammai da ƙasa shi kadai kullahum faɗi gare su afatattafizun afattahassun ko afata hasu min duniya aure yanzu wasu iyayen gidan kuka da ba makagin samai da ƙasa ba yanzu mahalicci ba shi kan kanka a bauta ba shi ne a sunaman tabuduna la yalikuna li anfusihim nafa'an wala darra wanda ba su mallaka wa kansu amfani ba balantana su amfani wala darra ba su mallaka wa kansu ije kansu cuta balantana kai su ije maka wata raftun malika huma kuka bar wanda ya mallaki amfani da cutarwa istifhamu tawbihi wannan tambaya ce ta ursawa ta zargi kai Allah wadan ku da kuka aje abu ko ba mahallin sa ba kul fadi gare shi dai kace halitta wala ame wal basiru yanzu makahu shine kafiri wal basiru da mai gani shine mumin yanzu sa yi dindin an gani ba ina la ta amala busar walakin ta amal qulubul lati fi sudur anan abinda ake zance kenan makawon zuci am har ta tsawu zulumatu ko ko dufai shine kafirci za ta daidai wa nuru da haske shine imani shi so da yawa akan faɗi sababin abu sai a gaya masa sunan abu yanzu shi kafirci sanadi ne na dufai don duk cikin kauni ba inda ya kai wuta duhu ba kabari kake zance ba haina ai kabari kaman fitila ne a cikinsa akan duhu na jahannama Allah ta shiga tsakanin mutane da Allah zulumatu kenan to shi yasa aka yi kiran kafirci zulumatu saboda inda yake kaiwa kenan Allah ta kiyashe mu shi kuma wannan haske duk hasken da kake gani a duniyar nan to aka ce ga hasken aljanna to ya koma duhu hasken yawwa to imani shine nuru shi yake kaiwa ga hakikanin haske am ja'alu lillahi shuraka'a ko ko sun dauki wasu abokan tarayya ne ga Allah suka sanya masa abokan tarayya khalaqu ka khalqihi da suka yi halitta irin halittarsa fata shabaha al khalqu alaihim sai zamana halittar ta rikitar da su ay khalqu shuraka'i bi khalqin lahi da halitta wayannan da suka tare ta da shi halitta Allah ya ga suka rasa to yanzu wannan waye fi wani karfin iko ga wannan ga wannan ne za mu bi kenan haka ya faru ne ya rikitar da su fa ta kadu istiqaqa ibadatihim suka kudurce cancantar bautarsu bai halƙihim saboda halittar da suka istifhamu inkarin kaga istifhami korewa ne kawai eh babu wanda ya halitta sai Allah shi kare ne halitta kuma shi ya cancanci bauta ai laysa al-amru kazalika wala yasbiqu al-ibadatu illa al-khaliqu qul ga ya musu da ya rasulullahi kace Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin dukkan komai la sharika lahu fihi ba shi da abokin tarayya a cikinsa fala sharika lahu fil ibadati dan haka nan babu abokin tarayya gare shi a cikin bauta tunda wani bai tarayya da shi ba a cikin halitta kaga wannan dole dole a ce Allahu khaliqu kulli shay'in min sha'anihi an yukhlaqa yawa in dai abu ne da sha'aninsa shine a halice shi yawa banda wanda ba sha'aninsa bane a halice shi kaga ba za ka ce halqul qur'ani ba ko ba jiya muka yi shi ba shi ba wanda ya ce alkur'ani mahaluki ne ya kafirta akwai wani wannan lamari na wani mawaki wani ne wa Allah kira da yake cewa ya sarkin da ya kansa da kansa ko ba ku san wannan ba ni ban taba ji ba amma dai kun kawo min hikaya ka ji shi ko kaga wannan maguzanci wai kuma duk cikin yabo ne dama a ce ma mutum ya je nemo ta hanyar ga sunan duk ana ta samun kuɗi ta wasu guraren ba sai ka shiga harkar da ta lamarin manzan Allah ko lamarin Allah uri ne ba na wato wasa ba uri ne ba na wasa ba ta shi ɗaya rubuci yana wannan gurin haɗarinsa haɗarin jirgin sama ne ka san haɗin jirgin sama ya ba magana ko sun kun tashi lita kafa dubu talatin ko arba'in za a yi haɗari a nan a ce an yi auna arziki ba wani arziki da za a auna yawa haɗa inda keke ne ko a yi auna arziki ko mota yawa ka ɗan ragargaje ka tashi ka jinya ka ci gaba amma kafa nawa ake tashi dubu barkatai fa ka gane yanzu wannan kalmar sarkin da ya kansa da kansa mai kenan aiki shi duba ya gaba wanda ya yi shi kuma dai yana ganin cewar dole sai dai shi ya kansa da kansa kenan wai kuma wannan kuma a cikin al'ummar musulmi mai karbuwa ne yana ta burgewa yana abin wanda zai faɗi wannan kalmar kaga wannan shine umumul jahala ga baki ɗaya mun tare mun nutse a cikin jahilci saboda an gaya wa Allah wannan to har komai an rusa shi shi imanin tun daga asalinsa aka babbako aka babbako aka kifar da shi amma kuma Allah ya sauka ya kamata a kula da kyau irin wannan abubuwan wanda yake da iko ya kawo gyara wa huwal wahidu Allah shine sarki tilo makadaici alqaharu wanda ya rinjayi bayansa ga baki daya ai alqaharu li ibadihi ثم ضرب مثلا sai sun yi kwatance lil haqqi wal batil ga abin da yake gaske da abin da yake ƙarya ko wasa faqala sai ce أنزل من السماء ماء فسال سودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا واديا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
تو أبنجي تبارك وتعالى يجي أغاني wato kwatance ne tsakanin abin da yake gaske da abin da yake karya wato asdaqu kalimatin qala hashair wuce annabi sallallahu alaihi wasallam mafi gaskiyar kalmar da wani mawaki ya taba faɗa a duniya ya ce kalimatu lazida shi kaga ba musulmi bane ana karanto manzo Allah waƙoƙin sai yana ce wai hahu aslama shi'iru waƙa ta musulunta watsarsa musulman shi eh yana cewa ala kulli shay'in ma halalla habadin karshen tarbiyya kenan in kai azkarin ma inda zaka ke ala kulli shay'in ma halallaha badilun na'am kullu shay'in dukkan abu maimakon ya zama dan hakika ya ce Allah ne kaga dan hakika kenan ladidu da mai bauta gunki ya fi shi alkhairi ya fi shi kusa da Allah shi dan hakika dai ce kullu shay'in sai ya ce wai Allah ne shi kuma zai ce ala kullu shay'in dukkan abin da ka sani ba dilu ƙarya ne kawai ba abin ma halalla cire Allah shi kadai a cikin wannan kullum ma halalla kenan cire Allah shi kadai shi kuma wanda zai ce komai baba ilba zai ce Allah ne Allah da iko yi kuma manzo Allah ce wannan kalma ta labidu ita ce mafi gaskiyar kalmar da sha'iri ya taba fadar ta ba taba fadar kalma ne kyau irin wannan ba kalma muminar kalma musulman kalma wani sha'iri bai taba fadar irin wannan ba ala kullu shay'in batil shine labarin sa duk abin da ka sani gangan ne ƙarya ne ma halalla shira Allah shi kadai a cikin wannan kullum ta ji magana kenan ko shi ne alhaƙu wal batili ya ce an zala minas sama'i ma'a ubangi ta barko ta ala ya saukar da ruwa daga sama madaran kenan fasalat audiyatun bi qadariha shi ke da dukkan kwaruruwa ce kowace wato takwaranya shi ne salis ɗin duk adari har da gwargwadon iya cikinta ma'ana shi ruwan ne ya kwaranya zuwa cikinta a sai aka danganta mata kwaranya an gane yawa sai aka danganta mata kwaranya saboda haka kowane kwari ya ɗauki iyakacin abin da yake iya cikinsa shi ne ya duni kidari mal'iha gwagwadon cikinta kowane kwari fata malar sailu zabadan shi wannan ruwan da ya kwaranya cikin wa'annan kwaruruwa sai kuma ya ƙunshi ya ɗauki wato kumfa a samansa ruwan nan yana turo ko yana shiga sai ga abin da ake cewa sakaci an gane da sakaci da kumfa suka taru a cikinsa wannan datti dattin nan da yake tahowa ka gane irin yan tsinkaye da waye da wannan kumfa da suke zuwa ta lullaba ruwan an gane to shine kowane kwari shikenan sai ya ɗauki wannan kumfar a saman ruwan shine gaba da radiyan mai ɗaukaka akan ruwan shine aliyan alaihi kenan huwa ma ala wajihi min qazarin wa nahwi wani kazanta da wasu share share da wannan kumfar shine zabadan din radiya mai daukaka a kansa sai ma ya rufe ruwan baka ganin sa wannan magana ɗaya kenan magana ɗaya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace مثل ما بأسن الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أغلى abinda na taho halitta da shi kamar ga mamakon ruwan sama ne ya zuba a ƙasa na sha gaya maka aiko bayan na kafo ina ta sama'o saboda haka shi ne saman da ya zo da ruwan sai ce ƙasa sai ta karkasu wajen karɓar ruwan kowane ta karɓa ta sha ta tsotsa ta fitar da amfani a kowane ta karɓa ba ta tsotsa ba sai ta rike shi kawai haka wani ya zo abin to shi ne irin wannan shi za ka ɗauka ka ce wato albarkin asra'ibi mazunil albahil mali a kulli muta'arridin min albuhuri wal awani kowanne wani wata zuciyar teku ce wata zuciyar korama ce wata zuciyar dan gulbi ne wata zuciyar dan kofi ne wata kowanne zai karbi iya gwargwadonsa kenan yawa mali a kulli muta'arridin min albuhuri wal awani audiyatu an gani to kaga wannan misalin farko kenan sai kuma misali na biyu wa mimma tuqi duna alaihi zabadu can yana yana ne eh ibtiga hilatin naumata in zabadu misluhu irin wannan kumfatarwa da take hawa kan wato ruwa a cikin kwaruruwa ta lullube shi to akwai wata kumfar ma ita ma har yau irin shigen waccan kumfar mimma tutsin take haifuwa daga abin da kuke kura wuta a kansa shine ma tuki duna alaihi ko yuki duna finnari kuke hura shi a cikin wuta min jawahir al'ardi na daga kayayyakin ado na ƙasa ka zahabi wal fiddati wan nuhasi yanzu kaman zinari da azurfa da tagulla ko ne duk haka su ma kuna kunna musu wuta ko idan suka kama da wutan nan to kumfa yakan zo ya hau kan da datti-datti da yake ciki da wani sai zo ya sama kan ainihin shi wannan jauharin shi ne abinda kuke hura wuta kansa intiga a hiletin don neman kayan ado an gane au matayin ko don yin kayan amfani za ku iya narka azurfa don yin zobe ko don yin wani kofi ko don yin wane ne ko kayan ado ko kayan amfani duk kuna yi da shi yin tafa obi da ake amfani da shi kar a wani to shi ma nan ma ana samun zabadu misulo akwai zabadu a ruwa akwai zabadu a wannan kayan ado da kuke hura wuta ana sa an gane ba gane ko misulu ai misulu gaba da saili kaman kumfan ruwan nan wa huwa khubusuhu shine da tun da yake cikin sa allazi yanfiyil kiru wanda ziga zigi yake kore shi kazalikal mazkuru kaman wannan abin da aka ambata muku na wannan bayan da aka yi muku yadribullahu alhaqa wal batila haka ubangiji yake sanya kwatancen gaskiya da ƙarya bari ku ji abin da yake shine ƙarya fa amma zabadu shi wannan kumfar da yake tasowa saman ruwa da wannan kayan sakacin da yake wannan dattin da yake kazantar da yake tasowa saman ruwa ko kuma wannan dattin da yake tasowa kan saman gwal ko azurfan an gani ba ya zuhabu kifa'an sai ya tafi banza kawai ya tafi wawai haka nan ba a bukatarsa eh karshe yanzu ka kada omu ba sai ka yi kokarin ka kawar da kumfar ba kyalai ta ma kawai zuba mata ido kawai za ka neme ka tarasa jufa'an kenan baɗina ta tafi banza babu marmiyan bihi abin watsarwa wa ma ma yin fa'on nasa amma abin da zai amfani mutane ne da mahaɗi wanda wahiri shine wannan ruwan da yake ƙasa da kuma ainihin tsoron wannan wato jauharin wannan gwal ɗin ko wannan azurfa wanda da wannan ya taso ya rufe shi tsayin kusa fil ardi shi zai tabbata kuma shi ne muradi shi zai tabbata shi yake bukata an gane zamanin tsawon zamani kazalikal batil hakan nan ƙarya take yadda mahillu za ta tsantsane ta lalace wayan mahiko ta shafe ga baki daya wa in ala alal haqi ko da ta ɗaukaka a saman gaskiya yawa amma daina ganin gafiyar an rufe ta uwa dai fi ba a jira bukati a sashin lokuta wal haqqu sabitun baqin yawa shi kuwa gaskiya tabbatacce ne wanzaje ne haka in abu ƙarya ne in kana da iko ya ƙarshen baka da iko zuba ma idanu bayan da abin da shi bayan da za a yi shi kenan ƙarya ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi ta wanzu ta tabbata ba zai yiwu ba yawa ko da ka ganta a zahiri ta turo ko zaman ya ce gaskiya kuma tana nan daram tsaye da za ka ganta ba tana ƙasa amma tana nan ita ce mai kowa ita ce daram ita ce kuma kayan amfanin in gane ka zalikal mazukuru hakan nan kamar da muka wannan aka ambaci wannan wannan kwatance yadribullahu al-amsala hakan nan Allah yake sanya misalansa wannan wato amsila ce rabbaniya Allah yake sawa shi yasa yana daga cikin hanyoyin kira ga Allah wato sanya misalai na hankali al'amsilatul aqaliya wannan sun tabbata a cikin alkur'ani sunnar Allah ce sun tabbata a hadisan manzon Allah da yawa amsila aqaliya dan ba haka mutum ya amfani hankalin naka sai karatu na ci kawai annasu ma'u kenan sauran na akili kuma dole ne ba ka a jauhari ne hankalin Allah ya baka shi ne don wata manufa ma'ana kenan a zoma da abu wanda hankalinka zai iya gane a zahiri kai mutum saboda ka ji misalin gaskiya kenan da ƙarya dama ita ƙarya tana yin turu ko ta yi sama amma wannan bai ce ta tafiyar da gaskiya ba tana nan yawa tana nan daram kuma ita ce gaskiya to
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace lillazina lillazina tajabu li rabbihim alhusna kyakkyawa ta tabbata ga wanda suka karba wa ubangijinsu ai ajabuhu bi da'ati suka miƙa wuya gare suka karba masa kiransa ta hanyar da'a biyayya gare shi tabaraka wa ta'ala ne aljannatu kenan ita ce husna din da kulun lil husna wa ba'du mazidu zai ji gara ko Allah ya sa husna ta tabbata gare mu bayan haka kuma mu samu ƙari to walladina lam yastajibu lahu wa'inda ko basu karba masa ba basu amsa masa ba wa humul kuffaru sune kafirai to law anna lahum ma fil ardi da a ce bisa takadiri za ce abin da yake cikin duniyar nan gabaki ɗaya nasu ne jami'an wa mislahu ma'ahu da kwatancin mata da shi ninkin abin da yake duniyar nan nasu ne lafta zaurihi min al'azab da sun fanshi kansu daga azabar Allah ula'ika lahum su'ul hisabi wayannan su ne wanda mummunan hisabi ya tabbata gare su wa huwa ne al-mu'akhadhatu bi kulli ma amiluhu za a kama su da dukkan abin da suka aikata shi la yughfaru minhu shay'an ba za a yafe musu komai ba man nuqisha hisaba ya halik yawwa wannan ba makawa duk wanda aka yi ma tiryan tiryan tiryan tiryan ya gama yawo wanda aka yi masa tiryan tiryan ya gama yawo haka manzo Allah ya faɗa Allah ubangiji muke nuna Allah kai mana rangwami kai mana dan fadalarka dan karamcin ka wa ma'awahum jahannam matattaran su makoma su wuta bisal mihabi shin fada ta mu gusta alfirashi kun fada kenan ita ce wuta din nan yawa Allah ya Allah ya kiyaye
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله